الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi biyu ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da sana sha uku ga watan jiya a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba mun tafi hutun azumi daidai lokacin da muka cike a aya ko tura ta talatin da ɗaya a cikin alƙur'ani mai girma wato suratul luqman mun kai ƙarshen surar yau cikin yadda Allah madaukakin sarki da Allah ya ara mana lokaci da numfashi za mu tashi aya ta ko sura ta talatin da biyu wato suratul sajda muna da Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa dai a fassarawa dai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu cikin lafiya.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون
bayan tarihi da wato malam Aliyu yayi ya kuma fiye bismillah ya fara da farkon surar suratul sajda wannan sura sura ce wato kamar yadda muka faɗa ta 32 a jerin surori in ka faro kirge daga sama kamar yadda muka saba ko da yaji muna dan faɗa wasu abubuwa a farkon sura wannan surar sunanta kenan suratul sajda kamar yadda ya tabbata a cikin ayoyin da za mu ji nan gaba wata aya ta ambaci wannan kalmar sannan abu na biyu da ya kamata mu sani a kai shine ita wannan surar sura ce makkiya wanda shine zancen da ya fi inganci akwai magana da ake cewa Abdullahi da Abbas ya ce akwai ayoyi guda hudu waɗanda madaniya ne amma zancen da ya fi inganci shine gaba ɗaya da ayoyin da makkiya ne sannan kuma jerin saukar ta ita ce ta saba'in da uku a sauka a cikin ayoyi ɗari da sha hudu saba'in da uku ita ce a jerin sauka an gane ku a jerin sauka ita ce ta saba'in da uku sannan ta sauka ne bayan suratun nahl kafin suratun nuhin alaihi salam inna arsalna nuhan ila qaumi sannan tana da ayoyi talatin dindi abu da zancen da ya fi ƙarfi wajen jimhur amma a wajen mutanen basra tana da ayoyi ashirin da tara jigonta kuma tana kwaɗaita ko tana wato koyar da mu cewa lallai a rika kaɗe ta Allah madaukakin sarki tare da tabbatar wa annabi alaihi salatu wassalam manzanci sannan bayan nan kuma kwalaranta kaɗan da yake abubuwan da suke kawowa cewa bayan an ce sura sai makiya imamul bukari ya rawaito hadisi daga abu hurairah yake cewa annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana karantawa a alfajir din kowace juma'a yana karanta alif lam mim tanzil as-sajda yana biya da saboda ayoyin ta 30 ne a raka'a farko raka'a ta biyu kuma sai karanta al-aqala insani ilmin min ad-dahr annabi yana yawan maimaita wannan surorin guda biyu a ranar juma'a idan ka koma ta kalle su da kyau za ga akwai hikimomi musamman ita ana ta alin insan za ga kawai bayan asiya ba take ta ga ai annabi ya faɗa cewa idan juma'a ta zo duk wata halitta tana kurkita ta shiga tashin hankali don da mutum da asiya kawai tsuntsaye da dabbobi ba ta nutsuwa sai rana ta faɗi amma shi wato ɗan adam ranar zai kafa tasu ba an buki za a yi ranar za a yi tasu ran juma'a za a fara cikin da yamma har bayan isha ko yawa to kaga sabanin wayancan wato hadisin kenan gaba daya dabbobi ba ta samun nutsuwa gaba ɗaya juma'a ta zo sai ranar ta baya amma ban da mutum da Allah a ranar suke ba da tsaya za ta bi idan danta a yi abubuwan da ya kamata ba in kuma ba a ba da kuɗin zuwa idan danta to za a yi a gurin da yake lokacin a yi kiyama ta da maza to shi ne wato aka tunatar da mu wannan cewa an san zamu ne sunna ne ta annabi alaihi salatu wasallam shi ne kan da suratu sajda raka'a ta farko da kuma suratul insan a raka'a ta biyu hadisin muslim ya rawaito sannan akwai ruwayar jabir da abdullahi daga imam ahmad da yake cewa annabi alaihi salatu wasallam kana nabi sallallahu alaihi wasallam da ya namu hatta ya qara alif lam mim tanzil da kuma wa tabaraka nabi yadil mulk duk lokacin da annabi ya zo kwanciya barci baya kwanciya barci sai ya karanta wannan surorin guda biyu suka ku kowace aya talatin suratul sajda aya talatin suratul mulk aya talatin to annabi alaihi salatu wasallam yana biya su a kowanne dare suna da malala mai yawa idan mutum yana da iko ya yi da kamun ba zai iya bai buɗe qur'ani ya karanta ya halatta an fahimta da kyau ko to wannan shine sai da yakin fadailin da to bayan ta'awuzi ma da karanta cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim muna neman tsari daga ubangiji wanda yake wato a gurin Allah madaukakin sarki daga shaitan abin jifa sai aka ce kuma bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ne da mabiyar rahama ne ce to zai ji alif lam mim wannan kuma sai daga cikin hoto ne da ake kawowa na huruful muqatta cewa mafiya yawanci surori idan suka zo banda surori sha biyu da aka yi sabani idan ka ga wannan sura ta zo da wannan hurufun muqadda to mutiya sai dai waɗanda aka ware ma ba sai banda kaza da suratul baqara da ali imran da ire-iren su da mun taɓa faɗa mun sha faɗa a karatu cikin baya to wannan alif lam da alif da lam da mim mun san su a matsayin harafai amma ma'anonin su kuwa ba mu sani ba Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik wannan ba dai suka fi kowace karfi a cikin fasarorin da ake tanzilul kitab Allah madaukakin sarki ya saukar da wato littafi la raiba fihi wanda babu kokonto a cikin sa ya rabbil alamin lalle daga ubangijin talibai Allah ya saukar da wannan littafin daga ubangijin talibai ko kuma saukacce ne daga ubangijin talibai shi wannan littafin an bayyana da kyau shine tanzilul kitab la raiba fihi saukacce ne wanda babu kokonto a cikin sa daga ubangijin ya kai yake am ya quluna zara ko ko suna cewa su kafare ko kuwa suna cewa iftarahu annabi alaihi salatu wasallam ya ce kiri shine iftarahu bal baru wannan magana huwa al-haqq shi wannan littafin da muke karantawa gaskiya ne ne rabbika daga ubangijinka an kuma saukar ma ne da tunjira bihi kawai tunjira kauman ba a dawo min nabi dan kai gargadi da mutanen da wani ne gargadi bai zo musu ba wani ne gargadi bai zo musu ba ni kabuli da kadin ka la Allah ya gado ko sa jariya shine mala annabi ya ga mana jiwa yake kadda kaddama kalamu ala al-urud al-muqatta'a dan ya gabata akan kuraman baki iya wani suratul baqara tun a farkon suratul baqara yake bima agna an i'adati yake kuma mun wadaci gaban mai ne dawa ba tun mai ne dawa ba duk da ranar da tadi wajen bayani to shine ma da yake ma tanzilul kitab ay la shakka fihi wa la yada annahu munazzal babu kokonto babu makawa cewa wannan littafin abun saukarwa ne ne rabbil alamin daga ubangiji da yake zai ya mai kuluna kara ai bai ya kuluna bari wannan magana suna cewa iktarahu annabi ai ikhtalaqahu min tilka'i nafsi ya ce alqur'ani a karantar da sai Allah ya ce bal huwa huwa al-haqqu min rabbika bari wannan magana da suke yi gaskiya ne daga ubangijin ka da sun jira kauman ma a dawo min nabi an saukar ma ji dan kai gargadi daga wasu mutane da mu gargadi ne su mutu ba ni kabulu ka kafin ka la'allahu yahtadu ko sa jiya sai Allah ya ce الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش na'am ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Allah madaukakin sarki yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasai kaga sai aka fara fara rububiyya shi ya halicci sammai da ƙasai an fara da wannan ne saboda babu dama mun faɗa a jigon surar tana koyar da wato kadaituwar Allah madaukakin sarki kadaitar Allah shi ya kadaita a rububiyya kuma shi ya kadaita a uluhiyya ballantana kuma al-asma wa sifat to sai yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine wannan da ya halitta sammai da kasai guda bakwai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su fi sittati ayyamin a kwanakin shi da kakat in mastawa ala al-arsh sannan yi da al-arsh sai yace malakum min dunihi min waliyyin ba ku da wani majibincin lamari ko ma bayan Allah wanda ya wancan aiki wala jadi'in ko mai jidu aka la ta tadakkarun ba ku da tunani ba ku tunani ka duba wata aya ce ta wato ta fara umarni na farko a cikin alkurani shi ne san cikin suratul baqara ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قوم mutane kaga sai kawo gaba daya idan kana karantawa bi tadabburi wal amal ka kalle ta da kyau zaka ga akwai abubuwan da ta kunta ya ku mutane ba iya musulmi ba ko abudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halice sai Allah ya bayar mutane goyi da rububiyya gori da rubiya domin ta shafi duk musulmi da kafiri wallazina min qablikum da yace ba ku kare ba har wanda suka zo kafin ku tunda kan annabi adam yace la'allakum tattaquna an yi muku haka idan ku zama masu takawa to bai tsaya a nan mutum yace allazi ja'ala lakum al-ardha firashan sai ci gaba da gaya mana aikin ka na rububiyya shine wanda ya sanya muku kasa a matsayin kimfada wata ma'a bina'a ya sanya muku kuma sama a matsayin gini wa anzala lakum minas sama'i ma'an dan ne saukan muku ruwa wa anzala minas sama'i ma'an ko dan ne saukan muku ruwa daga sama sai yake ba akraja bihi minas samarati rizqan lakum ka kalli ayat da kyau sai fitan muku da kayan marmari da dalilin wannan ruwan da ya sauka dan ya azurta ku inda zai ba kayan ma da hankali kana bibiya alqur'ani da kyau kamar yadda na ga wasu bayan Allah cewa azumi ya zo ka fitar da sako na aya goma ko talatin ko arba'in ko sura ɗaya ko biyu wanda sakon da baka taɓa wa haɗuwa da shi ka yi ta dabburi a kai ba ya buka yi zaukar ƙur'ani a cikin azumin da goma dan da yawa wasu suna ɗaukar cewa azumi ya zo ka yi sauka shi ake bukata ba shi bane so ake sakon da baka sani ba yanzu ka ɗauko shi a cikin azumin shi ake aka fi bukata kan mutum ya zo kawai karatu yake dan za ga wani ko tafsiri yake ko wani karatu shi kawai yanzu karatu yake sauka yake so ya kai alhali ya sauke ko aya biyu da san ma'anar da to wanda ya san ma'anar aya biyu yake kokarin aiki da ita ya fi kai da kai sauka goma a cikin hadisi ya kamata mutane su rika fahimtar wannan da kyau cewa ba iya sauka ake bukata ba so ake don so an canza akala gaba daya cewa da baka iya fassara alamtar kai ba zuwa na zuwa wannan azumin ka iya fassarawa to ka ci riba ka bu wanda ya sauka bai san ma'anar ruwan da wa ahad ba ka bi to ka ga nan shi ma abin da zaka kalla da ya tashi da ya da Allah ya tashi ya gaya mana cewa ya ce rizqan lakum sai ce bala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun sai ku sanya wa Allah madaukakin sarki kishiyoyi alhali kuna sani wannan sako ya kamata kalla ita ce umarni na farko alqur'ani ko da wata ran wani malami zai tambaye ka ina umarni na farko alqur'ani yake shine ya ayyuhan nasu abudu rabbukum alladhi khalaqakum walladina min qablikum to ka kalli me ka zo da ayoyi guda biyu na biyu
ka haddace ɗanka ya haddace amma kana tunani akan me Allah yake faɗa
akan wannan aya to wannan shine abin da ya kamata mu kalla da kyau to kaga nan Allah ya gaya mana cewa ya hadisi sammai da kasai guda bakwai kaga sammai bakwai haka Allah ya gaya mana cikin suratul salam Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithluhunna ita ce kuma amsa dan wanda yake ina ayat da take an ce kasai ma bakwai ne idan ba wannan ayat ka dago ba ka da ayat da za ka dauko ta ba ka amsa anan ne ji Allah yake wa min al-ardi mithluhunna su ma tambayi guda bakwai kasa ba irin yadda muka yi kasai haka muka yi sai dai kuma ka koma hadisai to kaga anan rububiyya ta fito ba Allah ya ji ne sai yake bi ta bi ayyana a kwana shida mun ja wannan magana kwanakin shida daga wata rana zuwa wata daga ranar lahadi zuwa zuwa asabar a to lahadi ko litinin talata laraba alhamis juma'a asabar ai bakon talata zuwa juma'a laraba ko yawa saboda haka daga ranar lahadi shine da ba take ranar farko a musulmi idan ga wasu kasashen na laraba har yanzu su ranakun hutun su juma'a da asabar isa ko wata injiniya bai jira da suka zo fara suka bude a nan ai za ga wannan salon suka dauko na cewa al-ahad ai shine ranar farko ɗaya kenan al-ithnain as-thulatha al-arbi'a al-khamis duk injin kawai ba wuce zo ce lahadi da sunan talata laraba alhamis shi kenan hadi gane saboda haka injin al-ahad ɗaya kenan rana ta ɗaya al-ithnain biyu as-thulatha uku al-arbi'a hudu haka haka irin ya tafi to shine da wato yahudu suka zo sai suka ce to ranar da Allah ya huta wai ranar asabar su ranar ce ranar da sabu Allah ya ba su ranar juma suka ce ba sa su ran da Allah ya huta su ta ce shine Allah ya yi musu da martani yace ya hadisi tambayar ka sai ce ma wata lamin dubu yace da jiya wata gani ba ga jiya a kan wannan sannan da kiristoci suka zo suka ce tura na farko suke so ran da Allah ya fara hadisi ya fara abubuwa a ranar suke bukata shine ranar Lahadi sai suka dauki Lahadi kuma an ba su juma'a suke ba su to da musulmi suka zo aka ba su juma'a sai suke maraba da ita sai Allah ya kamba mata ya mai da ranar Idi ko da aka ji yawa ranar aka halitta annabi Adam abubuwa da yawa da cikin da balala shi da muka fi kowa balala saboda mun riki juma'a sannan mu bu'u ga Allah ba da su kawai can gaba daya sai zan zo wato a wato sun shiga uku saboda kin biyayya ga Allah madaukakin sai har ya zan zo wasu bokaye sun zo sun dauki rana asabar ranar da Yahudawa suke cewa Allah ya huta suka mai da yake bakaraya biyar rana da akwai waɗanda a ƴan kasuwa ba a barin su su fita ran asabar ko zai fita da wuri fita da wuri ba saboda su a gurin su wai bakarariyar rana ce rana lahadi akwai aljannin da yake ranar ta litinin ma haka jamdayaili da rawqayaili da samdayaili da jamdayaili duka wayannan aljannin kowanne an ba shi rana da aka zo wata rana sai aka ware aka ce to wanda ita har idan aka zo in aka ga dama sai a yi wurin ya tun da wayannan su jamdayaili da su za idan aka ga dama za a ɗauko suratul sajda misali sai a ce a yi wurin suratu sajda zaka ji a cikin talatin amma tare da aljanni duk aya ɗin ji ka fara aljanni ɗaya haka ake yi a suratu yasin a wurin yasin wasu da suke bayarwa ko kuma suratu rahman da ire-iren su da zarar mutum ya yi wannan ko ba zai gaba ba sai ya kwashe kayansa daga gaba annabi alaihi salatu wasalam gaba ɗaya ba shi ba annabi shi kenan to kaga anan abin da nake so in kawo ma anan shine Allah madaukakin sarki ya halitti sammai da kasai da dukkan halittu ko kuma ya halitti sammai da kasai a cikin kwanaki shida a kwanaki shida wani irin kwanaki shi shi take ayyari wani irin kwanaki 24 hours da muke da shi shine aya ta ci gaba da bayani thumma tawa ala al-ardi zamiri bi al-ardi shi ma kuma annabi ya mana bayani ne cewa sama ta daya da ta biyu zuwa ta bakwai sama ta daya ta biyu ta buka ɗaya girma ta uku ta buka biyu da ta daya ta hudu ta buka uku da ta biyu da ta daya ta biyar ta buka hudu da ta uku da ta biyu da ta daya ta shida ta buka biyar zuwa ta daya sannan idan ka ɗauki sama ta ɗaya zuwa ta shida gaba ɗaya ka buɗe shi kamar tabarma ka jefa a sama ta bakwai za zai zama kamar ka jefa titi ne a daji a daji iya ganinka idan ka jefar da titi aka ce ka nemo shi ai an haɗa ka da aiki dai dai ka mutu a daji to idan aka ɗauki sama ta ɗaya zuwa ta shida aka jefa a sama ta bakwai aka ciki to bayan sama ta bakwai saman saman sama ta bakwai kursiyu ne da Allah yake wasi a kursiyu samawati wal arda sai annabi alaihi salatu wasallam yake idan aka dau sama ta daya zuwa ta bakwai da sau kasa ta daya zuwa ta bakwai domin an ce wa min al ardi mithlahu nabi aka mutu shi ba a dunkule ba kamar tabar ba aka jefa a wannan kursiyu su ma za su bata ne kamar titi a dai idan aka hada da kursiyu da wayannan sambai da kasai din aka jefa a kan wannan ruwan da yake wa kana arshihu alal ma'i aka jefa a ruwa za su bata kuma idan aka hada da ruwan da wayannan gaba ɗaya da na faɗa aka jefa a kan al'arzi Allah madaukakin sarki za su bata kamar sisi a dai to da yake tumbata wa alal arshi abin da yafi daidai da kai shine ka bin fassarar magabata istiwa an yaliqu bihi shikenan kawai Allah ya daidaita da arshi daidai kan da ya dace da shi domin idan ka zo ka ce Allah yana ko ina kai mata ta domin duk wanda ya fahimci wannan karatun ya san cewa duk gaba ɗaya wannan duniyar da komai sama da ƙasa ba komai bane akan al'arshin Allah aka ne cewa Allah ya daidaita al'arshi daidaitan daidaitan da ya dace da shi shine ka girmama Allah domin al'arshi ba wanda ya san iyakarta shi kenan kawai Imam Malik yace istiwa an yaliqu bi daidaitan da ya dace da shi ba wanda ya sai ma bayani duk duniya cewa ga yadda ya daidaita ba ba wai ba wani yanzu da aka ana bayani akan ni ko mala aliyu in ana magana cewa al-istiwa wa alal kursiyu na mutum kowa ya sanya ake kai sai za a ce na zo na zauna na tsaya to shi sa aka ce daidaitan da ya dace da Allah ba a kwatanta shi da na kowa kawai shi ya bawa kansa sani shi kenan sai ka zauna lafiya amma idan ka tsaya cewa istaula ai ya barar da shi ko ya ba da to ka tsaya kai kai wa Allah kaza kana yin wannan kuma kai ka an bayyana da ku yawa to wannan shine abin da ya kamata mu lura shine summat tawa ala lan sanai ridi ga ala an sai yace malakum min duni min wali wala diya ba ku da wani majibincin lamari ko ne ke zo in ba Allah ba wanda yake da wannan ikon ya kamata a kai wa kuka abala ta tazakkaru ba kwa tintintini ne ba kwa tunani sai Allah ya ce يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون نعم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم Allah yake yadabbiru al-amra Allah yake tsara al-amra yake tsara shi yadda ya ga dama shi za ka ga wannan karan da Allah ya ga dama shi ban da mana shi da kamata sosai sannan ya kawo zafi ne zafin da ke cikin Ramadan shine tadbiran kai shine yadabbiru al-amra aikin rububiyya ne da Allah dama af'alu rabbi shine rububiyya to shine yadabbiru al-amra Allah yana tsara abubuwa yadda ya ga dama ba yadda wani yake so ba sai yake wato min as-sama'i ila al-ardi daga sama zuwa ƙasa kuma ya arudu ilayhi sannan ya hawar da shi shi wannan ayyukan da ya tsara zuwa gare shi fi yaumi a wani yini gaba ɗaya za a tattare wannan tsarin na Allah a haure shi fi yaumi a wani yini wanda kana miqdaruhu alfa sanati gwargwadon da shi ne shekara dubu min ba da auduna irin lissafin domin a can ba mu ba da amsa ba saboda mun san zamu dukan wannan aya cewa wani irin kwanaki ne Allah ya halitta sammai da kasai a kwanakin shidan da aka fada duk wanda yake tadabburi ne ke to a lokacin Allah bai halitta sama da kasa ba a rana da wata ba in ba rana ba wata kuma ba zancen awa sai za ka gane a wani shi sa Allah ya baku misali dan a kusanto da nesa kusa shi yake wato idan misali kusantawa za ku da irin kwanakin shidan da Allah madaukakin sarki yayi na wajen halittarsa shi ne yake kamar shekara dubu ne a irin su yanzu ko awar kun har shekara dubu shi ne kenan ko wannan kuma Allah madaukakin sarki yayi wannan ne dan ya koya wa al'umma darasi domin al'amuran ubangiji kun fa yakun da ya ji abu ya kasance kafin kauna da ta daure nuni abin ya faru amma an yi wannan ne dan a koya ba abin abin sanne sanne daga wannan sai kai wannan dan ka tsara abubuwa yake yi ba wai dan Allah ba zai iya yi a lokacin guda ba kafin kyakkyawa shi a'a malamai suka ce an yi haka ne domin a koyar da mu da rasai cewa ka tsaya duk abin da ka dauko daga wannan sai ka yi wannan ka rika tsara to kaga shekara dubu aka ci aka yi zuwa cikin suratul sajda da suratul suratul hajj wa yata'dilunaka bil azabi ko wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ya'udun sannan kuma wani gurin yazo da shekara dubu hamsin a cikin suratul ma'arij ya'rujul mala'ikatu وروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة هذا مقداره خمسين ألف سنة ما لازم بياني ديوا أتركشين وين وين من ذو كبر سورة المعارف دام فتور سورة جديد أما رسم wato bayanin da malamai suke na bambancin shekarun shine da bambancin shekara wanda yake cikin ko awoyin wanda yake cikin farin ciki da wanda yake cikin damuwa haka ne za ga mutum yana cikin farin ciki misali yana ganin aka ce ma gobe goben Allah ya da karfe 6 zai tashi zai zai tashi karfe 6 zai tashi tafi Saudiya biya wata ka ji ba sani ba awoyi da saurin su da rashin saurin su ya ja ban ga wanda aka ce gobe karfe 6 za a yanke mu hukuncin kisa da bambanci wanne ne taka tafi tsawo wanda yake cikin farin ciki ko wanda yake cikin damuwa wanda yake cikin farin ciki taka tafi tsawo wanda yake cikin damuwa ba zai ga lokacin yayi saurin zuwa amma shi wanda yake cikin farin ciki gani zai sai ta duba lokaci har yanzu wai gari bai waye ba har yanzu to shine malamin suka ba da wannan daga cikin tafasir akwai malaman da suka kawo wannan na cewa akwai wannan bambanci to shine akwai wanda shekarun wato za su zama maka kamar shekara dubu hamsin akwai kuma ga wanda za a azabtar kenan shi zai zama kamar shekara dubu hamsin wanda kuma yake cikin annajuwa da farin ciki sai ga wato kamar shekara dubu to wannan malaman sun kawo wannan misali to shine yace wato ta'arujul malaikatu yadabbiru al-amra min as-sama'i thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaru 40 sanatin mimma ta'udun ayran lisabun sai Allah yace zalika alimul ghaib wanda yake wannan aikin ba shine masanin koyi wacce hadisi da abin da yake bi al-aziz wanda yake karfin kowa al-hakim kuma mai hikima wannan abubuwan da yake gaba ɗaya duk abu da tsari da hikima yayi na wace arrahim abidin dai sai Allah yake na'am allazi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هل يتم بيان الربوبية فعل يدي الذي أحسن كل شيء خلقه wanda ya liki kowa da kuma yafaki ne wanda ya kyautata a hakana kullu shay'in khalaqa ya kyautata halitta komai da kare khalaqa nan insana fi ahsani taqwim Allah ya halitta mutum cikin kyakkyawan dai dan da Allah ya ga dama sai ya yo ka sanna ai ba kunnuwa irin na guri ko na barewa misali da kalli yanayin kunnan barewa kawai sai a ce idan kunne ya zama na barewa ba za ka kyau ba Allah ko a ɗauki abu ga gaɗan adam ma zai ba baki irin na kare ko doki za ga wani lokacin ko irin wannan animation din aka yi aka ta ko aka ɓata halitta aka yi fuskar kare sai ka ta baka tsoro ba sai kyau ba to Allah madaukakin sarki saboda yadda ya iya halitta ya kyauta da halittar ɗan adam sai ya yi ka a yadda kake din nan shi da idan ka kalla halittar mutum ka kuje to da Allah kake domin ba wanda ya yi tafiye kuma ba wata tangarda da aka samu shi ya ga dama ya yi ta haka da ya yi baki shi ya ga dama da ya yi bari shi ya ga dama ya yi haka saboda haka kuje halittar Allah shi sa annabi ya koyar da kai kuje halittar Allah raina Allah ne shi sa annabi ya koyar da kai cewa an ga halitta wanda take sabanin yadda take a ta dan adam zai kai addu'a Allahumma alhamdulillah alladhi abani min mabtalaka bi wa mabtalani ala kathirin mimman khalaqa tafsila addu'a aka ce kai ba sai kai mutum dariya ba domin bawa Allah ba ga mai hadisa ba kai ma kai ma ba ga ba ga mai maka ba nawa ka sani wanda lafiyayyu ne yanzu ba sa ki nawa ka sani da kamar zaras garin ban ko hatsari ko na abu yanzu gurgu nawa ka sani to ka kai ma ba ga ba ni ashe na ruwa baya baya zagin kada ko yawwa ba ga mai ma hadisa ba sai ran da kamu ita wanda ya san Allah baya kuje halitta baya kuje ta duk abin da ka gani sai kai addu'a ƴaƴanka ka koya mu matarka dan ta tijaza ma dan za ga musamman mata wasu suna da wannan dabi'a za a ga ba sai da dariya a ce dariya ba dai bane ai kana da hankali ko auren ta za ka yi kaga tana da halitta dariya to ka kura wallahi ba ka wuce ta jaza ma ai kamata yi idan kuskure ne to koyar da ita cewa ba ta in ka daura dabi'a ta ce to wallahi ka nemi wata shi ke nan kawai halittar Allah duk wanda ya kalla ya bada dariya ne da Allah ya jira da Allah alhamdulillah da ni ka shiga azumi wannan addu'a ta kamanta ka ga wani yanzu ga shi nan da yana yawan ka ko ina amma yanzu ya gode bi uku a kuma in kai ba addu'a mara lafiya ka biya wannan ka gode wa Allah da yayi ma ba ka da kokoro a balafiyar ka lokala yawo a nan za ka gane cewa Allah ya maka baiwa don wasu suna tuhumar Allah wasu haka za su kare eh saboda wai ba su ji ba ba su da kuɗi sai dai kai wa Allah ne ba za ka gane kana da Allah ya ma baiwa ba sai ka ji da azumi ka je ka gona abincin ba baya iya ci wani abu aka jira ba ta hanci ka je ka goni numfashin ba ba ya yi sai da aka sai yi iska yin da ake kai ko yanzu ga jinan in ka gada ba yanzu ka kawai ka ji fita ka cire rigar ka da kai sai jini ne ka ce Allah ya kaje ka saboda dadi ko ba ka bane wata irin iska da take yawo da shi mai da ya mai ya wannan iska ba shi da iko ne sai an biya lokacin da Allah ya bar jaraba ta wannan corona ruba fa ku gani da yawa wasu sanadiyar rashin iskar da yasa su saboda ta yi karanci a kasar gaba daya za a je a rugo da mutum da gudu daga wannan asibiti a je a tafi daga wannan asibiti a je a tafi wancan nan ba su da uku babu a tsara yulikawa a tsara yin tagun su kuma su je an sa wani akwai gurin da aka ce mintuna aka rike shi a cikin Allah ku ya ku a baki duki da yaya sai a kuma tsirowa babu kai iskar da lafiya lau kake da wani saboda alhar hancin ma sai ya aro ya ci ya zuba shi ta cikin hancin ya fito ne ko ba haka wani shi ya iskar Allah ba sai ba sai ya tsara da hayaki to wallahi ba wa Allah duk wannan baiwa ce da kamata idan wato ka tashi kina balalar Allah akan ka rika kina irin wa'annan wani ba zai ga ba yanzu ke karanta guda sir ko ciwon kai ba amma wai da kuɗi kuma mutaye da Allah ya ga dama sai ba ka kudin akwai matar da wata ran mala an kaji yake ga ban taro ya Allah to Allah ya ba ta kudi kawai ni Allah kawai ka ba ni iya kudin taro ka sai Allah ya bata kuɗi miliyan uku sai ya kawo cutar da cikin ne miliyan uku kuma ta kwanta sai ta tuno take cewa ta roƙi Allah iya kuɗi ne kawai shi ya bata wannan matsalar ba ka ganin irin baiwar da Allah ya ba yanzu sai ka gan ma ciwon ya tashi zuwa sai ciwon kai ya zo sai ka naira goma ka aljihu ka je ka ce a baka fara dala a baka ɗan ɗiba ka sha kuma ka warke wani yana nan yanzu kan kullum kullum cikin magani yake amma baya samun zo kullum ya biya mu yanzu ya tafi India ya dawo ciwon kan nan ne ta ba ya biya mu yanzu kida goma ya tafi a Malaysia ya je Misra ya dawo amma har yanzu cikin zanafi eh ba za ka gode wa Allah da wannan ba ya je ta gaba a halitta kana cikin annashuwa da jin daɗi amma duk wasu ba sa ganin wannan kawai ne da suke Allah ne wasu su ba to sai ba ka kuɗin ya ba ya da ma su da duk wata sai an sanya ma su jika ai akwai suna da akwai wanda duk wata sai an sanya ma su jika da Allah wani kwacin zargi ya ce yake ne maka da iya talauci ya hana ka wannan duniya domin kai in ka kama ka wallahi mutuwa za to irin wayan abubuwan bayan Allah ya kamata mu rika tunawa cewa Allah ya halice mu cikin kyakkyawan dini kuma ya ba mu lafiya to mu gode masa ba abin da yake lafiya wato bayan musulunci ba da ce babu nikmar da ta lafiya idan kana so Allah ya tsara ba to kai ta gode masa wallazi ahsana kullu shay'in khalaqahu shi ne wanda ya yake da halitta kowanne abu sai yake wa bada khalaqal insani min Allah ya bari halittar mutum daga tabo daga tabo shi ne annabi Adam alayhi salatu wassalam thumma ja'ala naslahu min sulalatin min tin sannan Allah barkatun sarki yake muka sanya zuriyarka nan ne ko na yi tallafi kenan duk da ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin sannan mai suka sanya wato naslahu zuriyar mutum wanda za ta fito daga tsananta min sulalatin min ma'in an gane ko daga tataccen ruwa mahinin wanda yake wulakantacce shine digon mani wulakantaccen ruwa wanda za ga Allah ya ba mu bayanin sa cikin wata tsari ya kuruji min bainin sulli wa tara'i yana fita ne daga tsakankanin wato wato kashin gadan baya sanan yake fitowa wulakantacce domin ya fito za ga duk wanda ya fito ya taba masa ba zuciya wanki ko ba da jita wani kazanta ne majina ce wulakantacce abinda ake kiransa da wulakantacce jariri ma yanzu biyo sai ya sa hannu zai rufe to shine mahinin din wanda yake ne raunin jiki shine himma'in mahin daga wannan abu Allah ya halice ka amma ya mai da kai ka kowa da da kowa kai ka ramna ban duniya duk da cewa mahinin yana da rauni ya komai rauni amma ka ga kowa yin wa kuma sai Allah yake sun masawawu sannan sai dai ka dan adam wala faka fihi min ruhi sannan ya mabuta daga ruhin da shine annabi adam alaihi salatu wassalam waja'ala lakum as-sam'a to ga bai wannan ana kuma tuna mana sannan ya sanya muku ji yanzu ne aka ce wai kwanan nan Aminu Kano wai sun yi da ke ko ko na ko na bi guda biyu an yi wa mutum biyu ana ta murna an an yi wannan tiyata ta mutum biyu an yi tafsiri ana ta murna kan yanzu na gaba ba a artificial bane natural wani yana nan kana kuma ka duba yanayin kulli idan ka buɗe ma cikin kunne za ka san Allah gwani ne irin abubuwan da wannan gangar da abubuwa da za ka gano na tantani kala kala a cikin kunne to wanda yayi ma wannan iya wuce kawai ya isa ka gode wa Allah akan Isa kan ma suratul mulk cewa ya yi waje ala lakum as-sam'a wal absara wal afida sai ke kalilan ma tashkuru ka kalli ayar kalilan ma tashkuru Allah ya sanya muku ji da gani da zuciya amma kaɗan ne masu gode wa Allah duk muna ji yanzu a akwai wanda in yazo yanzu kurani suka fara zuwa nan sai dai mu nemo mu musu fasara wanda za su rike musu bayani ba za su ji me ake faɗa ba amma sai dai abin da ake da ganin zama kana jiwa karatun nan da muke yi yanzu daga cikin gidaje akwai matan daga gida suna ji tana girkin ta ko tana wani aiki suna ji wani yana gida namiji ne yana ji amma wani yana gaban ka bai ji ba to wannan baiwa ce da Allah madaukakin sarki yayi mana to shine abin da Allah yake cewa wa ja'ala lakum sam'a wal absara da gani ba wa Allah Allah ya ba ni'imar gani ka je ka gani na taba karanta tarihin wani bawan Allah da aka tambaye shi magawo ne mutumin Saudiya yake cewa aka ce me kake so a duniyar nan yake wallahi Allah ya bashi aran ido na mutum daya ya ga ka kuma nan sai ga Ka'aba kin da Allah ya dace shi to gani kin da abin da yake so kenan abin da yake so a duniya Allah ya babbaiwa ko ta sa'a yake ko da ta kace ya ga kawai duniya ya dawo a rufe wani kai yanzu saboda ya ya ba kake kallo da idan abinda Allah baya so shi kake kallo to kaga wannan baiwa ce ta gani to sai Allah yake wal afiyata da kuma dukiya wanda take kiyaye abubuwa to sai Allah yake kalilan ma ta tsoro amma kaɗan ne masu godiya kan wani yasa na ga injiniya nace sanan da ya kamata mutane su koma na je gidan wanda daga cikin malamai na muke tattaunawa shi yake gaya mana cewa yake ai yanzu ba a bukatar kawai alaramomi tambi a cewa na alaran ma ne tambi kawai gangaren ne baya faduwa yace alqur'ani tadabburun wa amalu yace so a ce qur'ani a rika cikin jinin sa da aiki ne kawai mun mutu yanzu gurin da za a je wa na gangaren ne ya kamata a ce a mutu duk aya in aka zo aka kalle ta da kyau yanzu wannan ayar ya kamata ka yi cincin jini a kanta thumma tawwahu Allah yake na daidaita shi wanda faka fihi ne ruhi muka yi mabuta ne ruhi daga ruhinsa waja'ala lakum as-sama ya ba ku ji wal absara da gani wal afidata da zuciya sai ce amma kalilan ba ta ce kadan ne masu godewa Allah akan wannan ni'ima ni da yake wani saboda bai da shi to kaga sai Allah ya ci gaba da cewa wa qalu wa qalu anna dhalalna fil ardi anna lafi qalbin jadid na'am bal bi liqa'i rabbihim kafirun Allah ya ce wa qalu sai suka rika cewa ai da dhalalna fil ardi yanzu in muka rubuce a wankata gaba ɗaya mutum ya mutu a kaji dama annabi ya gaya mana cewa wato duk wanda aka ta Allah ya da duk wanda aka binne yanzu bayan kwana 40 ka koma zaka jama mai Allah zaka jama mai yadda jikin zai fara koma dan wani ya fara zama ya zagwanye wani zagwanyewa zai zama ruwa sai ka fi tuwon kawai wani kuma ba zagwanyewa ba a'a haka gabiyoyi ne za su fara ratsa kan cikin kabarin suna cin naman sa inda za a fito da shi za a ga cikin babu yawa tura da har tuta ta fito a tura da cikin sa to shi ne suke cewa aiza zaran na bi razu muka rijiji a bakata sun yadda za su rijiji a bakata cewa wato a inna la fi khalqin jadid za a yi mana sabuwa halitta mu za a ƙara halittar mu ina kokon dole a kan wannan alama tambaya ne bal Allah yake bari wannan magana kun bi liqa'i rabbihim kafirun dan gare da haduwa da ubangijin su su kafirai ne sun bukirce wannan shi ba ke da za a haɗu da Allah ba ba ke da wata dan wanda yake za a haɗu da Allah ba da wace yake faɗa ba aikin sa yake nuna wanda kaje yana taka dan zan wajen bin Allah duk abin da Allah baya so yana kokarin kauce masa to wannan ya yi zai hadu da Allah amma wanda yake da Kano sai Kaduna to ko shakka babu wannan yana da sauran gyara da yadda za a hadu da Allah ai kuna kallo jama'a kuna tunanin a irin wannan abu kun san a wannan shekarar ma da ta zagayo an yi mata mata da yawa dan dai ba a rufa muke ba shi ba sani ba amma mace mace musamman da hanyoyi biyu ta hanyar accident da kuma fuja eh ta hanyar hatsari da fuja da ga kowa nan an taba shi wani na ka ya mutu wani na kusa da na ka ya rasu duka an samu irin wayannan da yawa to an samu abin da ya za aka ga sauki sauki abin ba a rufa muke ba da ayyukan a rufa ake irin yadda aka faru lokacin corona ku to haka za sau da kowa kunnuwansa a buɗe suke za a yi ta jin bace bace ne kawai na su addu'a na su ta to abin mamaki ma ba ka yi jin jini kai ma baka san wata irin mutuwa za ka yi za a ce ma yanzu yaran da suka tafi ɗaurin aure suke wannan asirin din in kana hira da yan guraren dan ni a gaban mu ne ka a nan sani ne nabi na je wanda wani abu lokacin an yi mutuwa an ka gawa shida sai daga mutane an cika an kawo su in ka rika jin hira lakin da ake yi cewa wani fa yake ta da abin da ba muka rabu da shi da zai ta irin wannan hira lakin kawai za ka yi kai ka san wa ma ta da hira ku bi ayi abin da iya wannan ya ishe ka darasi duk matasa ne ba wanda ya kai talatin da rayuwa wani ne awo din jaji yake wallahi malam ba wanda ya talatin duk cikin kuma ni ko na Allah za a daura aure kowa ya fararen kayan sa kamar ya san da kabarin sa zai sa ina ruwan Allah to saboda haka wayannan abubuwan ya kamata ya zama mara darasi bayan Allah mutuwan nan ba ba ta bar kowa ba kowa sai ya mutu kaji hankalin kawai shine baka san yaushe zaka mutu ba kuma a wannan yayi amma kamata yayi kai kokari idan ka tashi za a bada labarin da ake wani mutumin kirkin ne me abun alkhairin nan kar ai ba ilaji ko kare ya kawai wani yazo ya rubutu akan ka saboda dan uwan ku ne ko saboda kaza ko saboda gurin aiki kawai yazo ya rubuta ƙarya akan ƙarya dan yanzu ji ake yi sai wani ya zo ya rubuta a jarida gaba ɗaya sai jidira ya ce ai mutum ne mai taimako kuma ƙarya yake wallahi iloji to ai wato ai sai da ta kware a kan kashi yaji ba ta ƙarya ba saboda haka yi kokari ka zama mutum ne wannan shi yafi komai alheri wani mutum ne idan kaga wato shekul islam ibn taymiya imamu nawawi da sauran malamai da yawa da karanta rijalul uzzab alladina atharu ilma ala zawaj sun mutu sama da mutum arba'in sun mutu ba su yi aure ba amma yanzu ana tura su a yanzu addu'a to kai ma kana da aure ba ka da aure yi kokari kamar abin da za a kai suna ta yi maka Isa muna yawan ba da wannan misali bayan Allah idan dukiya ce da kai Allah ya baka kuɗi gina lahira ka da kanka ayin da ruwa ka gina shi wanda Allah ya kai ka Allah ko kalilun bawo dan muna gani koyo an kama wani ce irin wannan ne ayin ba ki da ba mai gunji ya ya tsora akan ayyuka alkhairi mutum ne ziloniya amma Allah yana mutuwa suka dade shi ya ina aiwa wani ne ne ke wannan suka ja layi kawai kuma a dukiyar da Allah ya mutu ba komai bane wannan abu Allah yaji za yi kokari yi kokari ka jira lahira ka da kanka muna da labaran manyan mutane da yawa a irin abubuwan da ya faru kai kokari ka jira lahira dan abin da Allah ya baka yi kokari da ai ai da kai kai da kanka dan ka mutu ba tabbata kawai abin da za ka yi kenan to sai Allah madaukakin sarki ya yi gaya mana cewa wato suna faɗin wannan kalmar ai za zaran nazi labi a inna lafi kalkin jari ban bari wannan magana hum bi liqa'i rabbihim kafir kafirai ne sun mutunce wa haduwa da Allah sai Allah ya ce
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الله مدوكين سركي يتي قل يا متي يتوفاكم ملك الموت wanda zai zo dauran ku shine dai mala'ikan mutuwa annabi alayhi salatu wasallam ya ga wani hadisi da yake kullun sai malakul maut ya zo kan kowanne mumi ya kewa ya tsaya ta tare da kuke ko ina ne ko kana da ko a zo ba ta jin kunyar suwari da tana da makanjari ne da lamarin su bai cewa sai ta zo qul innal mawta alladhi taduruna minhu fa innahu mula'iku mutuwar ne da kake gudu wace ita abin da inda kai mutane za ba ta gudu kai ku abu da kake kai ne kai ne ka je kare ka zo da tsaya ka tsaya huta ka kai dukiya da ke cuta shi shi ke nan kawai kai kilomita 200 kana gudu ita kuma sai ka tsaya hutun kilomita 300 kuma domin kai wa kanka dariya gaba ɗaya yanzu komai ya ƙare ba za ka iya tashi ba domin ba ka rike da yanayi sai ta zo ta same ka halin halin ta tafi da kai to sai Allah yake ga ya mutu wanda ne tsauran ku shine malakul mautin da biyu kida biyu mala'ikan mutuwar da aka wakkala muku aka dora muku domin ka san mala'ikan mutuwa yana tawowa ne da wato escorted masu rakoki wanda za su rako su tawowa yana zuwa idan suka zo zuwa aikin shi za su ga wannan bidiga su fara dawo ma rai tun daga kan babban dan yatsa yana kallon da an zo wai falau da idza balagatul hulqu wa antum hayna idin tawzurun bi shi to kuda kata shi kuma zai dauka daga nan shi sama idan mu'mini ne kuma ba ko da ba mu'minin bane zai sama da ya je ina ta jiran da wari sai a rufa koba sai dawo kasa ya tafi bijarkil asali kuma ya je kai can wato innal fujara da fiti kan rijistar yan duniya wanda ba sa bin Allah tana can kasa kasa shine sijil din wannan rijistar ita ce a kan cikin kasa wato ta can kasa za a kai kasa ta bakwai cikin wuta za a je a zaƙulo rijista sai a rubuta sunansa a ajiye ran sabo amma inna labara da nafi'a injili su kuma sama za sama ta daya ai man maraba ta biyu ai man maraba haka har aje a ajiye ran sa yana kanki ai ma addu'a malaiku sai Allah ya yi wa wani albarka wa alkan wani wanda kuma sun koro jiki sai Allah ya tsine masa wata yaki ku yi kasa da jiba ba bukatar domin shi lokacin da ya mutu sammai ba ba ku sama ba sai kuka ba domin duk wanda mumini mutumin kirki ya mutu sai sama ta ce da kuka sama ma kanta sai ta yi kuka shi ne Allah yake cewa wasu wayannan ba ma baka alaihi wassalam lokacin da suka mutu sama ma ba sai kuka ba mun za take yaje kaga idan mutumin kirki ya tafi lalle bayan Allah za su kuka da idanu domin sama ba kuka take to shine Allah yake wanda aka dora muku shi ne dauran ku malakul maut sunan sa kenan na gaskiya azal din da suka zo da azra'ilu duk ba su inganta ba sai Allah yake summa ila rabbikum turja'un kamar zuwa ga ubangijin ku za a dawo sai Allah yake walau tara المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون نعم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون Allah madaukakin sarki yace walau jara'idul mujrimun ina ba a ce kana kallo lokacin da mujrimai na ki tsoro rufe za su tunkiyar da kawo kan in wato inda rabbi a gaban ubangiji ina ma kana nan lokacin da zaka ga wannan abin da zai faru zaka ji suna cewa rabbana ya ubangiji mu sun tabbatar da rububiyyar ka abu sarna wata gaina mun gani kuma mun ji lokacin da ji da ganin ba zai amfani ba ina Allah yake asli alim wa awfi yawma yatunana lakin zalimuna yawma fi dalalin mubin a turata da hago kai mamakin jin su da ganin su yau mai atuna da ranar da za su zo mana ba shi da wannan wani amfani an yi lokacin da ake cewa ka jidin baka ji ba sai dole sai lokacin da jin da ganin ba zai ba amfani ba kai to shine Allah ba dokokin sarki yake ina ma yake ga Annabi alaihi salatu wasalam kana nan za ka ga lokacin da za su durkusa kowa ya zuci yadda kai saboda mun kunya da yake suna cewa ubangiji mun ji mun kuma gani farje ina da amal saliha kamar da mu duniya ni aikin kwarai ba wa Allah da ni da kai ba mu yanzu ne muke da damar yin ayyuka na kai muna da dama mai yawa muna da dama mai yawan gaske idan muka yi ayyuka alkhairi da za ka ci biya a lokacin da waje ma to shi ne Allah madaukakin sarki yake inna muqinun wai za ka faɗi cewa ka bai da mu duniya mai aikin kwarai lallai mun tsakankance mun yadda duk alƙawarin da kai a duniyar na ka faɗa lallai mun tabbatar da haka ba zai amfani ba sai Allah yake walau ina inda mun ga dama la ataina kullu nafsin hudaha da mun ba kowanne rai shiryarta ma'ana ka ɗauko suratul yunus da Allah yake walau ja'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a shine fasara da ubangijin ka ya ga dama da duk wanda ke ban kasa kowa sai ya yi imani duka to shine walau ila la atina kullu nafsin hudaha sai Allah yake walakin haqqal qawlu minni sai dai wato zance ya tabbata a wajen mu wannan zance ne da Allah yake la'amla anna jahannama lalle sai na cika jahannama da nan sai na cika mutane wannan da kuma wato sai na cika aljanu da mutane ajmai a cikin wuta Allah ya yi wannan alƙawari a cikin al-araf farko farko mun ji wannan ne Allah ya alƙawari ya cika wuta da alƙawari da da mutum da alƙawari shi za ka ga wannan aya ta tabbatar da aljanna zai shiga wuta amma aljanna ba aljanna za su shiga aljanna kowa za su shiga ba aljanna za su shiga aljanna ko ba za su shiga ba na'am aljannu za su shiga aljanna na'am akwai masu akwai wuta akwai yan aljanna a cikin aljannu ba ko akwai wuta akwai yan aljanna shi ne dai an tabbatar da za su shiga aljanna ne to me da shi na'am saboda sun yi imani su ba eh wannan dalili ne alaza amma na koyi dalili ne na koyi gaskiya saboda an haɗu da wanda ya iya mutu ne ce da ba kawai sun ci bayan sana amma shi shiga aljanna tana buƙatar nan mu yanzu ka ganin shi ya nuna za mu shiga aljanna to su me nassin da ya nuna na shi ne magana da alaji da kuma shi ma alaji a tabbiki ne ba wannan ne na salihu ne wannan na zo na zalimi kuna da rayuwa gida da sai aka ce wa yan aljanna ne wa anna min almuslimuna wa min alqatilun ba inda aka ce za su shiga aljanna an fadi dai mutanen kirki akwai mutanen kirki a ciki akwai musulmai akwai anna akwai mutanen kirki akwai wanda ba na kirki ba alaikum salam mala ali za a cika ta da mutane da aljanna kaga ba nasi shi magana aljanna da wuta kamar yadda nake rara ta tana buƙatar nasi ba kiyasi ake a aljanna ba alaikum salam alaikum Allah na'am eh ga dai in dadawa Allah ya ce ma ka labu cikin jinna wal insa illa bi amri ba mu ta hadu cikin mutum da aljanna sai dan ci bauta bauta aka faɗa Allah ya faɗi za su yi bauta amma bai ce ne sa ta aljanna ba. An sai da aka samu nassin da yake mutum zai shiga aljanna kenan muka ce mutum ba zai shiga aljanna. Amma aljanni ba ina zai shiga aljanna. Wai ya ku an bani gari kenan. Aljanna to shi kenan geografa. Ba da shi wannan irin kalubale ya haɗu babu nassi to ni barin ka nan Allah ya ce wa man kafa maqama rabbihi jannata fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiba ibn al-qayyim da yazo a cikin hadil arwa ila bilad al-afra yace wannan shine nasin da ya nuna cewa aljannu ma mutane ne da za su shiga aljanna ka kuma ce ba ni eh wala yi na Allah ya ce wa liman khafa maqama rabbihi jannata sai ki fasu ayi ala rabbikuma da zuwa ji mutum da aljanna da wanne da gaske kuke karyatawa saboda haka wannan shine dalilin da ya nuna cewa dukkan mutanen kiki zuwa ga aljanna yau wato ga kuma wani a kana da Allah ya bayar dan ba Allah zan bayar ba yace tasu da wanta mu daban saboda haka sai ku je ku dubo ga rafar shi kuma zan bayar cewa wato rajuwa hadil arwa ila bilad al-afra shi da fata dabburin kaga yanzu alaji ya tsara mana wani asalin jami'i cewa ta su daban ta ba daban haka ne ko ba haka ba shi ma sai a ji a duba yanzu ne hadda kai ba duba adil arwa ila bila bil afra mujalla in kai ne ne wurin da ne domin shi wani abu da ya shafi aljanna in kana so ka more to littafin na ka koma yayi bayanai masu kyau to sai a cikin littafin to wannan shi Allah ba ka cikin sarki yake za a cika wuta da mutum da Allah sai Allah yake wa zuqu bima nasikum lisa'i subhan wa ne ku dan dani ku dan dani azabar wuta dan dani da abin da nasikum kuka bari ba mantuwa ba domin mantuwa Allah baya kama mutum da kai domin mun yi wannan bayani a wuraren da dama cewa Allah yake mana arada an bikiri fa inna lahu ma'isatan zanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatu ya fa nasitaha ay fa taraktaha wa kadhalika al-yawma tunza wa kadhalika al-yawma tusra yau fa nasitaha shi fa taraktaha malin jayi da nan shi ma nan mantuwar shi ne a tarku ne ba mantuwa ba cewa bima ne fitum ai bima taraktum bi a'yun saboda abin da kuka bai na haduwa da ubangijin ku hada a wannan rana to sai Allah ya ce inna da dina ku mu ma mun manta ku a ai inna tarakna ku kama da dini kama taraktum mun kyale ku za mu kyale ku kamar yadda kuka kyale wato gargadi da aka gargadi wa zuqu azaba da kullu Allah yake kudan tare azabar dawama bima kuntum ta'malun dangane da abin da kuka kasance ta'malun da kuna aikata wato aikatawa wannan shine rabin surar gaba ɗaya mun yi nan za mu tsaya nan da ba lokaci ya yi cikin ya wanda muka fara dini Allah ya ba mu dadan da wanda muka kuskure Allah ya ba mu sarki ya yi muna kokari da muna tsayawa ko kun da wata Allah ya ba mu sarki da ba mu gaskiya da ba mu mun da Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu kun gube mata muna da kowa da suna da gawa da kada kada aka yi muna da kowa da yana ya ce akwai dan uwa da yake zuwa karatu ko da yake na yan Allah Abdullah Ibrahim shi ma a cikin wato wayannan karatu na yan da suka baya bayan da suka fara cikin da nuna Allah ya yi mana da wanda abun da ya duk wanda da aka yi da wannan mujalli da ya ta sunan da dan ada keinginan sesuatu ada jawabannya lima dia benar baca ilmu Allah menurunkan dia di bawah dan lakum benar oh ini benar dia jawab aku kalau kata semua kan masuk ke mana jawab lima ada saya ada benar dah aku mampu ada di perlu dia dia jadi kita ini dia ada di Quran boleh ini jadi dia di mana wajen ƙura'ani ko da ko kuma tafi ka ga wannan da wuri ne ko to dai da da ya kamata ni ko kan yadda za mu gani kyawun da bayan mun bar duniya suna ba ku da kuri Allah ya yi wai da bayan Allah da kai haka ne shi wannan ko Allah ya yi mu kurakuran su yake idan da mu dawo Allah ya samu kina da kai iman Allah ya nuna mana da kiyar da ya ba mu kuma da Allah ya nuna mana da ya ya da ba mu kuma da wata اللهم ارنا في اوطاننا واصلح لنا ولا تهمنا واجعلنا يا الذين خلقك وجعلك وتبعنا يا رب العالمين وجل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يقول سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين